بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يومنا جمعة ashirin ga watan dulkida hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a ci gaba da karatunmu na kashful ilbasi na malammu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu muna cikin karatu a cikin fasalin da yake mana magana akan wato illa illa da ke tattare da yi bayan allah sufaye a musu dangane da abin da ya shahi tafiyarsu a cikin Allah. Wancan satin mun tsaya inda Shehu Radiyallahu Ta'ala Anhu ya kawo mana wata kissa ta wasu bayan Allah guda biyu ma'abota neman ilimi. Shi ɗaya daga cikinsu ya san gaskiya ya kuma sallama ma bayan Allah sufaye. to shi ne yake da wani aboki shi kuma abokin nashi haziki ne amma yana da jayayya yana da musu akan lamarin bayan Allah in ba a manta ba ko shi ne da suka zo gurin wani sufi suka tambaye shi game da wata mas'ala ta hukuncin da ke matsayin karanta sura a bayan fataha a cikin sallah ko? an tuno matsalar da yadda aka kare to shine shehu radiyallahu anhu ya ci gaba da cewa a yace summa su'alana lil wali innama kana an ta'yinil haqqi wannan mai tambaye sai yake gaya ma wannan abokin nashi hasikin nan sai ce ai ita tambayar nan da muka yi ta ga wannan waliyi kawai an yi ta ne domin tabbatar da gaskiya min gaira taƙayidin saboda ƙaurace ma taƙayidi wato abin da ke taƙayidi ne sai ka ce duk abin da kake kan shi shine kaɗai gaskiya abin da baka fahimta ba ƙarya ne wannan babban kuskure ne babban kuskure ne eh a ina faɗi ko hadisin bukhari wani sahabi ya karanta alƙur'ani ko da ya karanta alƙur'ani sayyidina umar ya ji ya takumo shi ci mai kwala ya ce kai yanzu alƙur'anin manzon Allah sallallahu alaihi sallama tun ba a yi nisan tahiya ba har kun zo mana da bakon al'amari ciki za ku fara shigo da baya ya ce sai na umar ya ce mu ba haka muka ji shugaba yana karanta qur'ani ba ya sha koshi ya zo da shi gaban shugaba alaihi salam ya ce ya rasulullahi ga yana yau kame wannan yana karanta qur'ani ba haka muka ji kana karantawa ba sai da rasulullahi ya ce sakai shi sakai karanta ƙur'anin miji ya karanta Umar sai na so yace Umar haka ya karanta yace eh yace to kai Umar karanta kai kuma yadda ka iya ya karanta yace duka kun yi daidai yace shi wannan Qur'ani an saukar da shi akan haruffa guda bakwai yawa haruffa guda bakwai so da haka ba dole bane yadda ka karanta sai kowa yayi yadda kai saboda kowanne da yadda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta shi kuma kai in wannan ya sahabin ya ji yadda ya karanta wancan shi kuma ya ji sabanin na wancan duk an isar da sakon Allah ne abin da ake nihi duk ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan da ka ɗauka kai karatu da shi haka Allah ya saukar da shi to shine nan gurin shi wannan mai tambaya ɗin da ya zo da wannan aboki mai musu sai sai ita wannan tambaya da muka yi ma wannan sufi mun yi ta ne kawai don tabbatar da gaskiya saboda ka gane cewa addinin musulunci ba a taƙayidi a ciki ka ce ai ni abu kaza na fahimta duk wanda ba abu kaza ɗin nan yayi ba ya ɓata wannan babbar ɓata ce ولم يكن عن خصوص المشهور من مذهب مالك ita shi wannan karatun rashin wato mustahabbancin karanta sura a bayan fataha din nan yace baya daga cikin keɓantaccen abin da ya shahara a cikin mazhab Imam Malik ai kaga ta shahara ba tunda mu ma bamu sani ba yadda muka ji a bakin Shehu radiyallahu ta'ala anhu ko yawwa a wa qada ayyana ma sa'alnahu anhu haƙiƙa shi wannan sufi ya bayyanar da abin da muka tambaye shi akan shi inji ɗayan mai tambaye wa faɗa zalika ruwayatu an malikin kuma wannan amsa ta sufi ta dace da ruwaya imamu malik shi kuma wannan sufin ba wai ya bada amsa bane ba kalan an malikin ba ya bada amsa bane wai dan ya anso gurin maliku a shi ba shi kana ji dai dama shi ya gaya mana waliyi mafatuhi baya jingina da baya rataya da wata mazhaba shi waliyi ne mafatuhi kawai ya bada ne mimma allamahu Hullahu. yawwa ya bada amsar ne daga abin da Allah ya sanar da shi sai kuma abin da Allah ya sanar da shi din nan ashe ma an taɓa rawaito haka daga gurin Imam Malik kuma bayan nan wa hiya mazhabu Shafi'i radiyallahu anhuma wannan ita ce mazhabin Imam Shafi'i Allah ya da su sannan abokin mai tambaya din yace yace to fa ai atun baqiyat alal wali fi jawabihi yace to yanzu wace tuhuma ce kuma ta rage maka game da wannan waliyin cikin jawabinsa idan mun fahimta su wa'annan masu tambaya guda biyu ɗayan mai tambaye ya yi tambayan ne saboda a buɗewa abokinsa ɗan musu ido shi abokin nasa yana musa masufaye shi yasa shi wannan ɗayan abokin nasa shi kuma ya sallama masufaye sai yasa sai ya zo da shi saboda ya tambaya don ya ji irin jawabin da za a bada baka ga tun a karatun baya ba shi ke tallabo shi yana nuna mai musun nan wa matsala ne wayannan mutane suna kan gaskiya bai kamata a ga kana musu musu ba shi kuma yana faɗin awa mu ba za mu ba ba mu ga maliku na haka ba ko haka shehu ya karanta mana falamma qala sa'ilu hadha alqawla yayin da shi ne tambaya yayi wannan bayani wa sami'ahu allazi lahu hazaqatan wannan hazikin abokin nashi ya ji bayanin ya in kada wala mai da ma ya kulu zance yanke masa bai kuma san me zai faɗa ba saboda an kure shi ta ko ina ya ce abin nan da aka yi an bata hegaya kuma ya ce su ba za saba da maluku ba sai ga ya ashe wannan waliyi ya nuna mai sakarama ne an zo mai da bayanin da amsa bayanin ma an samo shi ne daga maliku din qultu yace nace wa hadhihi tariqatul munkirina wa adatihim inji shehu yace dama wannan ita ce tafarkin masu musu shine al'adarsu su la ta ji dumahum illa taqsira tam ba za ka samu komi tare da su ba sai sai takaitawa cikakke takaitawa mutum zai zo zai yi musu zai yi ƙaryata wani ma ya yi zagi wai ya hudu wata magana mara daɗi ba tare da ya san komi dangane da abin da yake faɗa ba bai da wata masaniya masaniya shi kawai san zuciyar shi kawai dai a zuciyar shi ya ji abin nan bai mai ba ko kuma a'a masaniyar shi kawai ita ce abin ya saba da abin da yake a kanya to duk wanda ya ɗauki wannan matsayin matafiya ta addini to zai halaka zai lalace yawwa wa kada wa ka'a libari akabirin fuqaha'i hakika ya faru ga bangaren manyan faqihai min ashiyahina daga cikin shi radiyallahu anhum Allah ya dada su a kalamun ma'i fi hadha al-ma'na sai ce akwai wani babba daga cikin manyan fakihai da magana kan irin wannan abin ta haɗa ni da shi in ji shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu faqala li yawman sai ya gaya mana a wata rana shi wancan fakihin kenan ya fulano yace ya wane wato yace shi shehu Ibrahim kenan inni aradtu nasihataka ni ina so in maka nasiha li mahabbati fika saboda yadda nake son ka yace mashi Ibrahim wa tamami mawaddati ilayka da kuma cika kaunar da nake maka zan maka nasiha fa qultu shehu ibrahim yace sai na ce masa ya sayyidi ya shugabana hubban wa karamatan soyayya da girmamawa wa ala ra's wal aini kai na bisa wuya eh ina sauraron ka eh shehu yace mashi fa qala li shehu ibrahim yace sai wannan mutumi yace man radiyallahu anhu Allah ya dade shi shehu na girmama shi sai yace man innan nasa ala darafin wa anta wahdaka ala darafin mutane sun dau bangare kai kuma kai kadai kwallon kwal ka dau naka bangaren da ya saba da na jama'a fi rajulan alimta kashfahu wa wilayatuhu game da wani mutum da kake da awan cewa ka san cewa shi kashifi ne kuma waliyi ne wato nan shehu ya ba mu labarin wata kajiya ne da ya risa abin da ya faru a farkonta akwai wani mutumi su mutanen lokacin shehu da ke tare da shi suna ganin wannan mutum batacce ne ya halaka shi kuma shehu yana ne shaidar waliyin Allah ne mutumin kirki ne kashifi ne ma shi ne sai shi wannan faƙihi babba shehu yana girmama ya sai ma ya ɓoye sunan shi sai ya kira shehu Ibrahim ya ce kai mu mutane sun dau ɓangaren cewa wane ya halaka ya lalace kai kuma kai kai ƙwallon ƙwal ka ce wai waliyi ne ma kashifi to ya haka annasu fihi alal intiqadi mutane suna musa masa wa anta alal intiqadi kai kuma kai kadai kana gaskata shi kana kudircewa mai gaskiya ne wa min al muhali kuma abu ne haramtacce ba zai taba yiwa ba an ta kona wahadaka alal haq a ce wai kai kadai kwallon kwal kai kadai ne akan gaskiya mu ji wannan namu ba mu kan gaskiya wai mutumin yake ga mashi Ibrahim yace ai ba zai yiwu ba haramtaccen abu ne a ce wai kai kaɗai ƙwallon ƙwal kai kaɗai ke kan gaskiya mu duk dindin nan tamu da muka ta mutumin can a ce kuma ba mu da gaskiya wa zakara kalaman min haza ma'ana shine wa zakara kalaman min hazal ma'ana ya ambaci wani zance a cikin dai wannan ma'ana irin dai maganganu masu kama da haka hazihi zubdatuhu wannan dai shine dan wani yanki na zancen nasa Shehu Ibrahim ya ce faƙultu sai na ce masa, Ya sayyidi ya shugaba, min tamami nasihatuka ilayya, yana daga cikan nasiha kali a gare ni, an ta jiba ne amma azkuruhu laka, ina son ka an samun wata tambaya da zan maka. Fa in ajabta ne anhu, tammat nasihataka, idan ka bani amsa to nasiha ka ta saka, wa kana ajaruka Allah, sakamakonka kuma yana gurin Allah. Faƙala li radiyallahu anhu, ka ji shehu da in yi ambaci sai ya ce radiyallahu anhu sai ya ce mana Allah ya jira shi sai ya ce mana azkur ma shi ita faɗa abin da kake so ina sauraron ka fa qultu shehu ya ce sai na ce mashi ya sayyidi ya shugabana alaqitum rajula wa sami'tum kalamahu shin wai shi wanda kan kuke zagi kuke aibata ya kuka ce ya halaka ko ka taba gamuwa da shi kai da shi kuma ka taba zannawa ka saurari zantuttukan shi wata ba hastum ma'ahu fi amrin min al-umuri shin ka taɓa gabatar da wani bincike tare da shi a cikin wani al'amari daga cikin al'amuran da kuke musa mashi ka taɓa zuwa ka ɗanyi wani bincike da kanka hatta zahara lakum ma alaihin nasu fihi har ya bayyana a gare ku abinda mutane suke da'awa a kan mushi da suke cewa ya bata ya halaka kila ma ana cewa bai sallah ko bai kaza shin kun taɓa zuwa akar mukumin lahu kuka bincika kuka ga haka faƙala li shi kenan ya ce mani malakituhu qaddun a ni wallahi ban taba haduwa da shi ba ko so daya wala ra'aituhu asalan yace kai ni asali ma ban taba ganin ya da ido na ba ya an sama shehu ta fa qultu lahu shehu yace sai na ce mashi wa qad darata al haya'a wal hashmata li baini wa bainahu min al ulfati wal mawaddati shehu yace wa qad darata al haya'a wal wal hashmata wallahi sai ka jefa min kunya da ɓacin rai wannan magana ta ku akar muku mullahu ta sa na ji kunya kuma na ji damuwa eh na ji kunya kun sa jin kunya akar muku mullahu kuma na ji na damu lima baini wa bainahu saboda abin da ke tsakani na da wannan mutumi da kuke zagi min al ulfati na daga soyayya na daga abota wal mawaddata da kaunar da ke tsakani na da shi ya sayyidi ma zahara li fikum illa annakum akastumu sawaba shebran ya ce ya shugabana ina so ku fahimta ni ba abin da na gane a tattare da ku illa ba ku tare da gaskiya eh ka san za a gaya wa manya gaskiya sai dai abu ta gaskiya a gaya masa gaskiya eh yace kawai dai ba ku- ba- kun kun- wato kun bi kun bi abin da ba gaskiya ya ba kana hukum Allah
wani lamtumul yaqina fi babu zanni kun nemi ku tabbatar da wani abu ta ta fuskar zato kun tabbatar da abu ta fuskar zato allazi la yamkinu fihi al-yaqin wanda baya yiwuwa kuma a samu tabbaci da zato bai yiwu a samu tabbaci da zato waka tafaitum fi babu al-yaqin bi zanni kun wadatu cikin neman tabbaci bi zanni da zato bal ba haka ba ma bi shakki kun wadatu da kokonto a yace bal ba haka ba bil ifki kun wadatu ma da kiran ƙarya wal aba'ila da ɗahiri ki akar muku Allahumma ya kamaku kuna neman tabbatar da wani abu akan mutum amma a ce mutumin nan ba ku taɓa ganin ya ba ba ku san shi ba ba ku mu'amala da shi ba ku yi bincike kan shi ba kawai zato kuke kuna jin labari kuma akar muku Allah da girman ku kuma ku aikata haka
faqala li radiyallahu anhu shehu yace sai ya ce man Allah ya yarda da shi sai ya ce man fassir li muradaka bi hadha kalam yi man bayani fassara man me kake ni da wannan maganganun naka ni ban gane ba fa qultu lahu shehu yace sai na ce mashi innakum idza akastum fi tadris at-fiqh cewa ku in kun haɗu wajen darasin fiqh wa naqala lakum kalamun min al-mudawwanati aka sarauto muku wani zance sai aka ce wannan zancen an samo shi ne daga mudawwana aw tafsiratul lakami ko ko at-tafsira na imamul lakami aw bayanu ibn rushd ko kuma al-bayan na ibn rushd aw jawahir ibn shas ko kuma jawahir na ibn shas bil littafai ne na malamin fiqh wa nahawiha da mutara kama da su min dawawin al-fiqh daga cikin littattafan fiqh وأمكنكم مراجعة هذه الأصول kuma ya zama kuna da damar da za ku je ku karanta wa'annan littattafai da aka ce an kirato zance a cikin su fa innakum la tasquna bil aqal wasidati hatta tazhar hatta tanzuru hadi anfusukum cewa ba ku aminta da kiratowar waɗannan tsanin har sai kun je kun duba cikin littattafan nan da kanku wai ka gane abin da ke ni yace akramakullahu ku faqihai ne da wani zai zo ya kawo zance sai ya ce zancen nan ya gan shi a mudawwana ko a wani littafi daga cikin manyan littafin ma fiƙihu da za ku yi zancen nan in dai kuna da littafin sai kun je kun buɗa kun gani saboda ba ilimi haƙƙin shi ku gani wai da gaske ne zancen akwai shi a littafin yasu wannan shi ka tafi bi an fuskun walau karkar ma su suka yasu da ibn fuskun yace ko da wannan wasu ɗai wanda ya tirato muku zancen ko da ya kai kutankucin ibn marzuk babba ne wal haddad wa tawbi wa nawiha fa hadha babu sunni yace ko da ya kai kutankucin ibn eh, ibn marzukin ko haddad ko at ko tawbi yace da mutane kama da wa'annan yace ba za ku gamsu ba fa hadha babu sunni wannan babi ne na fato saboda duk in za ku faɗi kuma za ku faɗi ne a ɓangaren zato saboda ba ku kuka cirato zancen nan da kanku ba wani ne ya zo gaya muku a cikin wancan littafin ya gani kuma littafin kuna da shi saboda haka yanzu zato kuke yi me zai sa ku tabbatai ku je ku ɗauko littafin ku buɗe shahin da ya gaya muku sai ku karanta sannan ne za ku samu tabbaci ko da wanda ya gaya muku nan amintacce ne yace haka halinku yake eh waka annakum tadlumuna fihi yaqini kamar cewa ku idan kun je kuna duba littafin nan kuna neman yaqini ne da tabbatarwa hatta lam takatafu fihi bi naqal al-udul siqat al-asbati har ya zama ma ba ku wadatu ba ba ku isa ba da ciratowar da amintattu tabbatattu masu gaskiya suka yi sai da da suka gaya muku inda suka cirato ku ma da kuka basawo hatta ba shartumul amra bi anfusikum har sai da kuka yi mu'amala da lamarin kuka bincike shi da kawunan ku wala yumkinukum al-yaqini fi abadan yace tabbaci samun tabbaci ba zai tabbata a gare ku ba har abada har sai kun bincika kun tabbatai idan an ce muku zance kaza da aka gani a littafi kaza aka gayya ba kwa samun natsuwa sai kun je kun ɗauko littafin kun bincika kun gani in kun ga abin to shikenan yanzu an samu tabbas kwarai ko wani kaga maganar nan da wani ya faɗi ga takawa kwarai haka aka to sanan aka samu tabbas ko shehu wani ba shi amsa ne eh wa inna ma aratun zannan aqwa aratu zannan aqawa bi zannan atab minhu shehu yace kun yi gogayya da zato da zato mafi ƙarhi kun koma ga wani zaton mafi rauni saboda me yace fa inna naqalul wasiqati sabiqati kiratowar wa'annan wasiqan tsanukan da suka gaya muku magana a qarabu ila sawabi ya fi kusa da daidai akan ku je ku bincika cikin littafin ya fi ya fi kama da daidai min jihati qurbi zamaniha ila muwallifil kutubi sabiqati ta fuskar kusancin zamaninta ga waɗanda suka rubuta littafan da suka gabata misali mutum ne a garin ku misali akwai wani babban malami sunan ya malam marubuci misali sai wani cikin malamai sunan ya malam makaranci sai ya zo gurin ka kai kuma malam manazarci sai malam makaranci ya ce maka kai malam manazarci ya ce malam manazarci ni kau na gani a littahi kaza malam marubuci ya rubuta ga abin da ya ce to kuma kai malam marubucin nan ka san shi yanzu dan Allah wata hanya ce mafi sauki wajen tabbatar da wannan al'afu malam marubucin nan da ka dan sha kwana gidanka na nan gidan shi na nan kusa da gidanka sai ka sha kwana malam ni kau malam makaranci ya zo ya same ni ni malam manazarci ya gaya min cewa kai malam marubuci ka ce kaza a wani littafi naka kaza haka ne nace kwarai kuwa haka akai ni na rubuta kaza nake nihi kaza nake nihi kaza nake nihi to shi ne shehu ke maida mu wancan babawan Allah radiyallahu anhu amsa yace ku kun fi kusa da wannan wanda ya gaya muku din ya fi kusa da gaskiya saboda wanda ya rubu wanda wanda ake magana kanya da ya rubuta littafin bai muku nisa ba kamar yadda wancan waliyin da kuke zagi tare kuke da shi garin ku daya amma aka zo aka ce muku ka san haka zamanin nan name yake mutum ya ka san shi ya san ka ya ilama tun ilama tun ilama uban ka ma gaban shaka yayin shi ko ya san komi game da kai abin da ya sani tsakanin ka da shi kai mutumin kirki ne kana sallah kana zikiri kai almajirin ma shehu tijjani ne amma wani zai kewaya da daddare ya ci abinci ya ƙoshi ya ƙi ɗaukar tarbiyyar zikiri ya ƙi aikin alheri sai je ce mai akaramin kalla ya rasa yadda ka san ita zuciya in baka shagaltar da ita da bin Allah ba ita za ta saka wallahi sai ta lalata dole ne ita ba ta zama ita kadai ko ta da bahaushe ya ce wai in ba a sharar masallaci ba za a yi ta kasuwa ai gaskiya ya faɗi ai in ma sharar kasuwa aka sharar kasuwa ma ai alheri ne gurin da ake neman abinci a a yi shawarar gidan fede ko a yi sharar loja ko a yi sharar menene za a ce ka gani to shi kenan ya zo ya ce ai wallahi akramaka Allah wane din nan dan dan wani ba kana ganin ya wani sumi sumi ba mutumin kirki eh minahiki ne ai da kake ganin shi kullun yana nemi da bakin nan yana jantar minahi bai tsoron Allah kwata kwata shi to kai kai wa ya gaya mace akramaka Allah baka ganin mu tare da shi ai na san komi akan shi baya da kirki mutumin banza ne shi kenan shi kuma wannan wai he yadda da wannan magana da wannan fasikin lalatacce ya zo ya gaya mashi shi kenan gobe in yawa ya gari da ya haɗu da kai ya ga shaidan ya ga mutumin banza bai bincika ba bai tabbatar ba bai sani ba kawai ya yi amfani da zancen wani lalatacce kuma inda malami ne shi in ka zo ka gaya mai ka ga hadisi a littahi kaza an ce kaza in yana da littafin ba zai yadda da kai ba sai ya je ya duba littafin sai ce kwarai kuwa abin da wani ya faɗi haka ne ga ma hadisin amma saboda shi minahinci daɗi gare minahinci daɗi gare a zukatan mutanen da ke son a yi minahincin kaga ana gaya mai halinka da ba gaskiya ba ne ba ba wani bincike kawai ya yadda gobe ma shi zai ba da labari ya ka wani da ake gani ai an tabbatar man wanda na yadda da shi ya gaya man tabbas shaidani ne shikenan ka zama jidani to irin haka ne fa abin ke faruwa shikenan sai kaga mutane mutanen kirki bayan Allah kai ko ma mutanen banza ne sai kaga ba dai su saba kayan kowa ba ba kuma su zagi uban kowa ba ba ruwansu da kowa hidiman su suke to ai duk mutumin banzan da bai bai taba kayan mutane ba ai kuje ma Allah ai sharrin shi mai sauki ne yanzu me muke fama da shi ba wasu mutanen bane suka zama ba na kirki ba yanzu su zubar da jini su kana azan na lahiya su sace dukiya su hana kwanciyar hankali dan Allah da sun je kan suna iskancin su ba su dauma kowa ba su taka ma kowa ba su zubar ma kowa da jini ba ya yi tamsa a san su suka abin su in Allah ya so sai shirye da su to ai mutum ko mutumin banza ne in dai bai tsaran maka ba bai taka maka ba baka kasa ya kwasa ba ba ka kyale shi je in za ka faɗa alheri kan yi mai addu'a in ba ka yi da shi shi ka ga yanzu wanda ya zama mutumin banza ma mutane ba ruwansu da shi a wanda aka gani yana yawan riƙe tarbi bare kuma a ce idan yana wauta sagala tarbin a wuya shikenan ya zama shedan tarbi ba alama ba ce ta mutanen banza alama ce ta mutanen kirki idan abin da ake yi da tarbi bai belin shi ba rashin shiga shi cikin hidimar ka ai ya kamata ya belin shi Allah ya kyauta to shine nan shehu Ibrahim yake baya amsa yake baya amsa yace waka annakum tadlubuna al-yaqina hatta lam taktafu fihi a mun wuce nan eh yace fa innahum domin cewa su aqrabu ilaihim minna bila raibin su ne mafi kusa daga waɗancan malamai babu kokonto wa min jihati anna nuska allati hiya inda alwasidati min hadhihi al-usuli marwiyatun bi tariqin min tariqir riwayati domin cewa waɗannan littattafai da suke a hannun waɗannan tsanunnuka da aka tirato su a cikin waɗancan littattafai an ruwaito su ne ta fuskar wata hanya daga cikin hanyoyin da ake yi ruwaya wa amma na hana amma mu fala ruwayata inda na fiha ba mu da wata ruwaya a cikinta wala naska sahihatan minha ba mu kuma da wani tabbataccen nusuki a kanta. Faminal ja'izi yana daga abin da yake ja'izi an ta kuna nuskatuhun minha zadat au naqasat yana iya yiwuwa wannan luska ta wannan littafi da aka ce su maliku ya ce kaza ya zama littafin nan an rage wani abu cikin shi ko an ƙara. To amma idan kana tare da malikun ko wanda aka ce ya ce din ai abin da ya fi sauki kawai ka je ka zanna da shi ka je ya ce haka ne ko yace to fa bi ayi yaqinin taridu na qalal hidabi anha ma wujud hazain al-amrayn fihi wa faqaduhuma fika kiran yace to da wani tabbaci ka gudanar da wannan zancen akan wannan mas'ala tare da samun wa'annan hujjoji da kuma rasa hanyoyin da aka iya bi domin tabbatarwa a gurinka amma innakum ikatakwaitum bin sanni fi babul yaqin allazi yumkinu fihi Sauran ya ce, To, akar muka laukewa dai ku, kun wadatu ne kawai da zato a cikin neman tabbacin da yake yiwuwa a cikinsa. Fa inna hazar rajulun lazi balagaka anhu ma balagaka? Cewa wannan mutumi da abin da ya same ka na labari akan ya same ka, mujudin samamme ne a tare da kai. Hatta mujudin samamme ne hayyun rayayye ne, hadirun ma aka fil madinati. Yana nan a halartata da kai garin ku ɗaya. laisa bainaka wa bainahu musafatan ba wata tahiya mai tsawo tsakaninka da shi wa ma'arifatuhu sa'aratan kuma sanin mutumin nan a gare ka arziki ne la shaqa a ba'da babu tabewa a bayanta in wafaqa Allahu li mahabbatihi idan Allah ya maka muwafaqa ga sansa wa ilqa'il qiyadi ilayhi da miƙa bin ja a gare shi wa qad amkanaka al-wusul ilayhi zai yiwu a gare ka ka sadu da mutumin hatta ta hatta ta aqida haka tabbatar fatas ida ka samu arziki watar ba ka yi ka ribantu au tanta ida ko kuma kai masa jayayya fatar ji'a ka dawo wata sila a wata sila lakal yaqinu bi ahad al amrayni tabbaci ya same ka da ɗayan lamara guda biyu ko dai ka je ka ga abin da ake yi ba haka bane ba ka kyale baka zarge ba amma baka bi shi ba ko kuma ya zama ka ga abin da ake ba haka bane ma ka yarda da shi ka mika masa wuya wata zulu zulmata shaki an kalfika duhun kokonto ya bushe daga cikin zuciyarka summa innaka cewa kai kana tafi hadal amrul rabi ka wadatu a cikin wannan al'amari mai riba wal khairur rajih da alheri mai rinjaye allazi naquhu cewa wanda amfaninsa muhaqqiqun tabbatacce ne wa sahibuhu ma'abocin wannan al'amari muwaffiqun abin yi magamdakatar ne da naqalil fasaqati wal kasbati da turatowan fasikai da makaryata shi mutum ne mutumin kirki salihi nagartacce da Allah subhanahu wataala ya masa katari daga muwa da makaryata da fasikai suke zagin su suke bata mai zance wa kana min adatika sai ya ce me yana daga al'adarka annaka la taqranu fi babin zanni baka wadatuwa da kofar zato wa naf'il qalili da amfani kadan bi naqalil siqatil asbati da tiratowan ingantattu tabbatattun mutane hatta tubashir al'amra bi nafsika har sai ka mubasharan al'amari da kanka wannan shehu yana nuna mashi abinda na sani a kanka kowaye wannan makusancin shehu ne sai ya ce abin da na sani a kanka komin ingancin mutum in ya rubuta a littafin ya cewa ya ga wani matsala a wani littafi baka wadatuwa da wannan ganin naya kai ma ka je ka duba ka gani yace haka na sani a kanka amma gashi yau kuna zanna a gari ɗaya da wani mutum an zo ana tsine mai ana zagin shi ka wadatu da zancen fasikai makaryata ka gasgata su kai ma ka bi cikin yan zagin shi yace wannan niwa ita bace al'ada ka wadda na sani فهل لا دريت على ذلك في هذا الباب الذي هو باب اليقين shin yace me zai hana ka gudana akan irin wancan tafiyar taka ta bincike akan wannan kofa da kake neman yaqini a cikin ta wa naf'ul ladhi huwa sa'adatun mahdatun da kuma amfani wanda arziki ne tsintsan arziki shin yace me zai hana ka bi irin dabi'an nan taka alaysa hadha minkum radiyallahu ankum akasan lissawabi shin yace yanzu akarmakum Allah Allah ya yarda da ku yanzu wannan abun ba rashin gaskiya bane faƙala radiyallahu anhu shehu ya ce sai ya ce Allah ya dare shi sai ya ce mani at'atni bil hujjati wallahi la yumkinu al jawab an haza abadan kaji ho masu san gaskiya kuma sai ce wallahi ka yanke ni da hujja ka manyan kan rago da hujja wallahi ban da wata magana har abada ka ka sallame ni yace wallahi ka sallame ni to kaga haka abubuwa suke kasancewa za ka ga yawancin masu zagin waɗanda ake zargi ake ɓatawa ake masu ƙazafi wallahi da sun yi bincike a kwana ɗari da aka yi ana ɓata ma wani wallahi da ka ɓata minti ɗari cikin binciken gaskiya kan shi wallahi da ka tabbatar da abin da za ka taka mamaki da idan kana da list ɗin minahikai guda uku he sun zama guda sha uku saboda za a gane duk masu kama labaran waɗanda ake ɓata wannan minahikai ne makaryata ne saboda haka a daina zuwa ana bata maka mutane ana tsire musu ana zakin su kai kuma kana jin daɗi kana cewa kwarai ko ai ni wani na yadda da kai ai duk abin da zaka gaya man ai gaskiya ne ai kaga magana ta lalace babban masifa ce a cikin addini kana gani fa masu anso hadisai ba za a anshi hadisin mutum ba sai an tabbatar da ingancinsa ko rake aka taɓa ganin ya taho a hanya yana sha mai ruwaye sai ya ce amma dai ba ba adili ba ne mutumin saboda an taɓa ganin shi yana shan rake akan hanya akwai wani mutumi da aka bada labarin imam bukhari ya yi tahiya mai tsawon gaske aka ce zuwa garin ya kai kamar shekara ɗaya ko wata ɗaya na karanta amma na manta adadin lokacin tahiyar da imamul Bukhari ya zo an san wani hadisi a gurin ya. Da ya zo mutumin sai Bukhari na jiransa bayan ya sha wahala ya zo gurin shi, sai mutumin nan ya kira akuya. Yana son zai kama ta ya rasa yadda zai sai ya ɗauko kwanan abinci kama a ce dissa. Sai yake kiran akuyar da ta zo ta zo kamar zai bata abincin nan sai caraf ya tafke ta. shikenan Buhari ya ce, To, akuya ma za a kama ta he an yaudare ta, bare mu da za a ba hadisan annabi, wannan ban yadda da kai ba, ba zan an sha hadisin gurin ka ba. Ya ƙara ya tahe shekara ko makarmancin haka ya dawo, ya fasa bai, ba zai amsa ba, bai yadda da shi ba. Yadda Allah wannan ba ja'izi ba ne ba, a gurinmu, ka ɗan yi ma akuya ‘yan dabara, har ma ka ɗan bata ta halarci ka tafke ta. to ya kaga yadda suke kokarin tabbatar da gaskiya amma yanzu Allah ya kawo wani lokaci malam kuma fa Allah ya hana hakan hmm? Allah ya hana hakan shi wannan da yazo ya dauko labarin da yake so ya bata wannan sunan ya fasiki a Qur'ani ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu amma yanzu waɗannan su ne ko masu gaskiya wanda ma ke ɗauko labari yana kawo ma wani babba za ce a ai mu wani ai tsakanin mu da shi akwai amana ai bai ganin banna ba sai ya zo ya gaya mana kai kuma da ka bashi haushi ko ya nemi rance gurinka ka ki bashi ko bashin da kake bin shi ka matsa mai ya biya ka an jima he je kai record list ɗinka wurin manya to aka aiwa da mutumin banza ne kaza kaza kaza to haka za a tsira saboda Allah shi yasa su sufaye ma ba su yadda wai da waya da ko wani labarin wani a kawo ma ba to me ma ya kawo wannan magana me mu kuma ya kawo ma labarin wani oke kana ma da lokaci kenan to wato kana ma da lokaci amma kana nan zannan carbinka ya katse ne to amma in ba jarabta ta katse wa carbi ba me zai sa ka ma ka tsaya wai kana jiran wai wani zai dauko labari daga wani ya kawo maka ai lalacewa ce ka sallami kanka ne kun yi sulhu da Allah ne cewa baka da matsala duk mukaman da ake samu a hadarin manzon Allah sallam an gaya maka ka kai kura ne wai ka ma san matsayin ka kai yanzu tukunna a gurin Allah da har zaka tsaya sauraron aibin wani la tanzuran aibin mri'in wal aibu minka kada yura inji shi ko kada ka rika kallon aibin mutum bayan kai ma ga aibi nan naka ana gani kai dai kawai kai ta kanka ka kula da sarbinka ka kula da lazuminka na sahi da lazuminka na yamma wazifarka a sam'i zikirin juma'arka a sam'i harkokinka duka su zama harkar shehu tijjani shi ne abin da ake cewa faida ko shehu ya ce wa haula illazina wa qad fihim hadhihi al-faida to shugulum da'iman Allah wa rasuluhu wa shaykh tijjani ko ko to shi kai ne lamarin ka shehu kawai shehu kawai ai zikiri ai salati abu uku ne ake so ka rike in ka riƙe su zaka zanna lafiya a duniya ka nemi ilimi kada ka zanna baka neman ilimi kai kasabi kada ka zanna baka da sana'a ka jafar bi kada ka zanna baka fikiri wannan abin guda uku su ne duniyan nan ka nemi ilimi kada ka zanna jahili ka nemi sana'a kada ka bushe da maula ka ja tarbi kada zuciyarka ta lalace shine in ka rike wannan to zaka zanna lafiya duk wanda kaga ya zo yana neman ya raba ka da ɗayan wannan ukun so yake ka zama bawan ya rabu da shi ko dai ya hana ka neman ilimi saboda ya tattara to ƙarya yana gaya maka ya hallaka ya hallaka ka rabu da shi ko kuma ya hana ka neman sana'a so yake kullun kana karkashin shi ya taimaka maka ran da ka bata mai ka kwana da yunwa ƙarya ne Allah ke azartawa rabu da shi kai ka je ka nema ko kuma ya hana ka zikiri saboda zuciyarka ta mutu ka koma tsitsi ne mu mutane kana lissafa yan wuta kana lissafa yan aljanna kai kun ba Allah ne ya aiko ka ba ba haka ake yi ba idan aka zanna a majalisa da wani mutumin banza an san shi ai wane gidan wane ai mutanen banza uku ne a gidan nan da wane da wane da wane su kuma su wane su ne mutanen kirki eh su ne mutanen kirki a gidan su ko gidan suwa na kaga ai ba sa a gidan nan ai an dai samu matsala duk gidan ba mutumin kirki to shi wannan mai maganan mutumin kirki ne to idan ka sake baka zikiri baka yawan salati zuciyarka za ta lalace shi malamin shehu tijani manufarsa shine ya ɗauke hankalinka daga barin duban wani Allah ya zama hankalinka yana kan Allah da manzon Allah ya zama addini ne matafiyarka ya zama zuciyarka ta dan fara fara ta da Allah ba ka damu da wani Allah ba manufarka kawai Allah da manzon Allah to kuma duk tsananin bala'in karatunka zuciyarka ba za ta koma gurin Allah ba sai dai ma ta yi girman kai ta cewa kai ai ni ba dama ne ku tasar kai yanzu a ce haddan mu ku tasar in ba sai irin mu ba kai ai wannan lamari sai dai ko mu din sai ka rika jin kanka yana kumbura har ma ka rika tunanin hular ka sai amma wata babba kan nan yana ƙara girma ko ka zanna kai kai a daki ka rika shafa kan kana ikon Allah kai in ba Allah ba wannan kan a ce na haddace wa kaza sai ka hallaka saboda me kayi karatun baka ja tarbi ba idan kuma ka tara karatun ka tara karatun ka tara karatun baka da sana'a to kuma sai ya zama tsammani ya ma yawa to da zarar wani alhaji mai cimbi na bayan gidanku ya zo fatawa sai ka fahimci inda ra'ayin alhaji ya karkata nan zaka bi shi saboda kana gaya mai gaskiya ba zai baka sadaka ba wallahi ba ma zai ma sallama ba tashi zai baka guri saboda haka dole kana ji kana gani ga ilimi kayi ga gaskiya ka santa dole ka batta saboda kana son kuɗi kana son abinci tun da rana baka sa abinci ba ga dare yayi mai shayin ungoku ya daina baka bashi saboda taurin bashin ka kai kuma baka da kuɗin eh gashi matarka ta gindaya ma sharaɗin shigowa gidanta idan baka zo da soyayyen kai kan baka tankaro ta tunda kai haka Allah ya ka kullum ba an wana da kai sai Allah ya jeho alhaji mai tumbi neman fatawa ga 'yan dubu dubu ka hango a cikin ajihun shi ga kuma alhaji makaryaci ne bai da gaskiya kwata kwata ka faɗi gaskiya ka kwana da yunwa kai ƙarya a baka dubu ɗaya ka gani yana da dole za ka ɗan jarraba ka kusanta ba alhaji ne kai mai yan dabarbaru ka samu da yanzu ga dubu ɗaya ba ka gani shi sa malami in bai kasabi bai da sana'a to ya ilimin ya batsa an samu matsala eh za a samu matsala yawanci illa kaɗan illa kaɗan illa nadira to idan kuma malami ya karatu ya yi sana'a amma bai da zikiri to shi kuma ba zai zai samu matsala da Allah ne saboda komai na ya zai kyau zai gyaru amma zuciyar shi za ta lalace saboda wannan karatun nashi kan masalul himari ya hamilu asfaran haka zai zama inda Allah ya nufa daban da ma'anonin karatuttukansa da zantuttukansa shi kuma inda suke ta banka da shi daban yana jin isa yana jin girman kai yana jin girma yana jin cewa shi ba dama ne su kamar su su su kaza ne mu suwa ne mu ne kaza mu ne kaza ai da karatunka ya sa ka jin kai ne kaza to hadda ce kawai ka haddace abubuwa ne wanda abin da kai da kake da wannan hadda baka sani ba wani ba yahudan ma ya fi ka yawan hadda to shi sa ake son a yi sikiri kuma shi kuma zikiri shi ne zai goge zuciya ta yi gogu ta gogu sai ta yi haske kuma wannan mu umma malikawa ne shi ne matahiyar imam malik ko ai a baya malamu shi ibrahim ya gaya mana zancen imam malik ko man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqara tafassaqa ko wa man tasawwafa wa man yatafaqqaha faqara tafandaqa wa man jama'a bainahuma faqara wanda ya fiqhu kadai da yi ilimin sufanci ba da yi ilimin tarbiyyatul azkarin shehu tijjani ba imam malik ya ce to zai mutu fasiki in ji imam maliku in ji maliku wanda ya fi ihu ya zama ƙwagwani a kan ilimin fiƙihu amma bai bi sufanci bai ilimin sufanci ba ilimin sufanci ba shi bane ka ɗauko kashi ilbas kana karantawa shi ne ka zama kana da shehi jagora zuwa ga Allah ilimin tarbiyyatul azkar ake magana ya ce to in baka yi haka ba za ka mutu fasiki saboda za ka riƙa musa ma bayan Allah abin da suke akan shi na gaskiya kai kuma inda aka nufa daban inda ka nufa daban in ji imam malik ya ce wanda kuma ya yi sufanci shi kuma bai ilimin fiƙihu ba mutum ya je ya tarbiyya bai ɗau littafin shi ya je makaranta an koya mai yadda ake sallah da zakka da azumi da haji da sauran abubuwa na hukuncin shari'a ba ko kuma bai je ya tambaya yadda zai yi ba ya wadatu da wannan tarbiyyar nasu shi kuma zai zama zindiki shi ganin sai ce ya gane komi kawai ai komi ba komi to ya zai mutu zindiki shi kuma aka ce to maluku wai waye ya tsira ne ya ce wa man jama'a bainahuma wanda ya haɗa tsakanin biyan ka je ka ne ɗau littafin ka kai makaranta ka je a karanta maka ka ji shari'a kuma ka je ka je ka nemi shehin tarbiyya a gyara zuciyarka shine umarnin shehu tijjani ba mu karantawa ne yana nan a jawahirul ma'ani kuma yana nan a cikin kashifu gashi gaban mu zantan maulan mu shehu tijjani mai tijjaniya radiyallahu anhu ardahu annabi in ka hada duka gaba daya to kai ne dan hakika na gaskiya kenan kafin ita hakika gaskiya ce a'a wasu mutane suka auri sunan sai suka bata abin eh sai suka ɓata abin sai suka ce su ne su ƙaƙariya suke yi ƴan da'awa su wannan sunansu yawwa saboda haka kaga in ma malukun za mu bi to ga dai abin da malukun ya ce in kuma son zuciyar mu za mu bi to shikenan kowa ya game da abin da sakamakon sa gurin Allah ba a tauye masa komai ba na'am ina muke hmm? Na'am, faƙarar na'am. Ya ce, wa shaɗa alayya, ka shaida, ka zama shaida gare ni, bi an ni ta ibin ilallahi azza wa jalla, ka shaida ni na tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, in ji wannan malamin yake gama shehu. yace wallahi ka shaida ka zama shaida na tuba summa qultu li shaykh al-mazkur sai na ambata na gaya ma wannan shehi da ake magana a kansa na ce masa in kana wala budda lakum min at-taqlidi taqallidni li amrayni sai shehu ya ce mashi in ya zama ba makawa gare ku sai kun yi takalidi kun rataye da wani tun daga yanzu kun rataye da makaryata kun ce wancan mutumi mutumin banza ne gashi kuma waliyin Allah ne to in dole sai kun rataye da wani ni ku rataye da ni in ji shehu saboda dalili guda biyu yace shehu ke gaya me yace in ya zama ba makawa ba za ku je ku bincike da kanku kan wannan usubi ba dole ne kun jingina da wani shehu ya ce to ka jingina da ni Ibrahim jingina da ni saboda dalili guda biyu dalili na farko annaka ta'lamu basirati fil ashiya'i kai ka san cewa ina da basira a cikin abubuwa eh shi Ibrahim yace ka san waye ni ina da basira ina da gane abubuwa saniya kuma abu na biyu kuma annaka ta'lamu anni kalabtu ar-rajula al-mazkura sinina kasiratun abu na biyu shine ka san cewa wannan mutumin da ake magana akan ya ni na yi mu'amala da shi tsawon shekaru da yawa a baya hatta alimtu minhu ma lam ya'limhu ghairi na san har na san abin da wani na bai sani ba akan ya saboda haka karatai da ni to innan dalilan wa ma haula il kazabatul fasaqatu amma wa in tan maqariyatan fasakai fa akatharuhum lam yalqihi mislukum su ma yawancin su irin ku ne ba su haɗu da shi ba taba ganin ya ba in za a tambaya mu za a tambaya mu da muka yi mu'amala da shi wa inna ma itimaduhum ala tasamu allazi la asala lahu kawai abinda suka dogara da shi shine jita jita wadda ba ta da asali wa sababu hul hirman wal khizlan dalilin wannan shine Allah ya haramta musu kuma Allah ya tabar da su nas'alullaha tawfiqa bi mannihi wa fadlihi wa karamihi muna roƙon Allah ya mana muwafaqa ya mana gamdagatar da bayo da bayawansa da falalansa da karamtinsa faqala radiyallahu anhu sai wannan malami ya ce Allah ya ji da shi ma baqiya mimma taqulu shay'un akhara to ai yanzu ba wani abu da ya rage daga cikin abin da ka wadi iya abin da ka wadi din shine kadai gaskiya bayan wannan ba wata magana magana ta tsare kaga wannan an gama mas'alar kenan to muna da lokaci Mm-hmm. Shautu wannan kissa ta ƙare, wannan kissa ta ƙare. Shau ya ce, gurin ya ɓace man ne. Sun malaƙiya ne fi faƙihun akara, sai wani faƙihi ya haɗu da ni min ashiyakil faƙihi daga cikin shehunan faƙihu mutaƙaddima magabata faƙala ne sai ya ce mani zakara li an kun fulanin hujjatun qadi'atul li kulli munazi'in wane ya gaya min wata magana a kanku wadda wannan magana hujja ce mai yankewa ga dukkan ɗan jayayya sun maltafata ila faqihil mazkuru sai ya karkato zuwa ga wannan faqihin wanda aka ambata wanda ya gaya mai magana wani babban malami ne ya samu shehu ya ce wane ya gaya min wata magana a kanku to wanan na gon sai shi ne magana ya tsaya kurin wanan sai ya ce alam taka zara ne anna fulanan qala laka kai ta kai ta shin kai baka bani labari ba cewa wane ya gaya maka kaza kaza wato akan shehu kenan qala na'am yace kwarai summa qala ma'an su duka sai suka hadu suka ce bi hadal kalami qada da zaharna to da wannan zance ne ka yanke ka yanke bayan mu qultu sai na ce wa hazanil faqihani kuma ra'asu tabaqati min ahli al-asri shehu yace ina gaya maka wa'annan faqihan guda biyu da suke min wannan magana su ne jagororin jama'u masana faqihu a wannan zamani da haisu innahuma la yujarihima ahadun fi waqtihima ta yadda su biyu din nan ba mai iya jayayya da su a lokacin su in suka faɗi magana ta ƙare wa ma min duna wa ma min ahlil inkari fa kasarhum ya ta miduna ala tasami yace amma waɗanda ba waɗannan ba daga cikin masu yi mana musu kawai suna dogara ne da jita jita allazi la asala lahu wanda ba ta da asali kama sabaka kamar da yadda wancan kissa ta gabata wa aka yasahum mafi kaifin basira a cikin su allazi ya atamidu fi inkarihi ala qawlihi wanda yake jingina a wajen musunsa da faɗansa da yake cewa wanna na arfu sayyidi fulanin walam yakun hakaza wato su suna mashi Ibrahim musu ne kuma su manya ne ɗaya daga cikin su ɗaya daga cikin su shehu yace shine mai basira ya yi hankali sai yake ce mashi Ibrahim mu mun san sayyidi ne kuma abin da kake ba haka muka ga yana yi ba in kun lura a waɗannan matsalolin da shehu yake kawowa a kisoshin yana ɓoye sunayen mutanen shehu na magirma masu da yawa kuma sun san shi ya san su sai ce mun san wani wai kamar kai abai a ce ai ba haka muka ga ubanka yana yi ba shine sai suka ce yani annar rajul munkiru alaihi lam yakun ka sayyidi fulanin wai ana nihin shi wanda ake mu musan bai kai darajar wana ba kuma wanan ba haka muka ga yana yi ba walam yadda anna zahara alwanan shi ibrahim sai Allah sarki bai sani ba ai su furanni fulawoyi ai kala kala ne duk kuma sunan su fulawa kaga akwai fulawa ta fure na waken suya akwai fure na waken Hausa akwai fure ne ga sunan dai ko wannan kala sunwanin wa gairu sunwanin su kuma itacen dabino akwai tagwai biyu iri daya akwai kuma wanda ba daban-daban suke ba ba irin su daya ba tusqa bi ma'in wahidin da ruwan sama kwara daya suke sha kowace wanda ruwan shi ta sha wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukli ayin qur'ani ne yanko amma mun fifita bangaren su akan bangare wajen ci ruwa ɗaya ruwan da kankana ta sha ta yi zaƙi shi guna ta sha ta yi tsami ta yi ɗaci ai an san guna ko kwartowa ko ruwan da mangwara ya sha ya yi zaƙi shi a a a shi gauta ya sha ya ɗaci in ji shehu filokuri inna fi zalika laayatul liqaumin yaqilun yace wannan aya ce ga mutanen da suke da hankali inda Allah wa qada dakaltu ma'a shaykh radiyallahu anhu ila bustanin fi fasalar rabi'i shehu yace na shiga tare da shaykh ya boye sunansa a a cikin lambu a lokacin bazara an yi irin ruwan nan furanni ta sun hudo fa nazara ila ikhtilafi azharihi sai duba zuwa ga sabanin kalolin furannin wannan lambu wa anwarihi da hasaken sa'atan wani tsawon lokaci ya dade yana kallon fulawoyin wannan lambu sun marafa ra'sahu ilayya sai ya dago kansa gare ni ya kalle ni wa qala sai ce man arada an ya arafa ikhtilafal awliya'i wanda yake so ya san sassabawan waliyai wa tabayunihim fil maqamati da bambancin su da juna cikin makaman su wal ahwala da halayen su ma kaunihim ala hudan ta da cewa dukan suna kan gaskiya wa sawabin duka suna kan daidai wa halawatuhum fi qulubin nasi da kuma jin dadin su a cikin zukatan mutane fala yanzur ila iktilafa hadhihi al-anwar to ya duba sabanin wa'annan wa'annan hasake wal azhar da wa'annan furanni ma halawata fil qulubi tare da dadin ta a cikin zukata wai shehin yana gaya ma shehu Ibrahim yace wanda yake so ya san bambancin da ke tsakanin awliya'u zaka ga wannan ya halin ya saba da na wannan wannan halin ya saba da na wannan yace to me so ya gane ma'ana haka yace to yazo ya ya shiga lambu lokacin bazara an yi ruwan farko furanni duk sun feso zai ga wannan fure yayi jabbalawa ta bude wannan yayi koriya wannan yayi kaza dukan an zo sunan sunan su fure kuma duka kanshi suke amma kowace kuma ɗanɗananta daban yace to haka wai bayan Allah suke ruwa sama ɗaya suke sha duka Allah ne ke madadar su ta wasu da shugaba alaihi salam amma kowa ne kuma abin da ake samu a ɗanɗanansa a cikinsa daban ne da na wani. Ya ce, Inna sai dai fulanin lazi a rabnahu lame kun haka za hasan la rahmatullahi fil waliyin lazi a rafahu. Ya ce, fa in kana ƙaunuhu idan zancensa shi wancan mai musun ya zama da ya ce inna sai dai fulanin lazi a rabnahu ai sai dai wanan nan da muka sani lemi kun haka za ba maga yayi yadda kai ba to wannan hasaran li rahmatullahi wannan yana tarbi rahama Allah ne fil wali a cikin wannan wali allazi arafahu wanda ya sani faqad hajara wa hajara wa an ya tarbi rahama Allah mai yalwa ai ba dole bane aka ce abinda wani wali in wani wali ne ko shi zai ai irin tsarin jagorancin sayyidina Abubakarin daban da irin tsarin jagorancin sayyidina Umar amma kowannen suna kan shiriya da koyi da manzon Allah ko irin tsarin jagorancin sayyidina Usmanu daban da irin jagorancin sayyidina Ali karramallahu wajhahu amma kowannen su kalifan manzon Allah ne kuma yana kan gaskiya haka kowa da yadda yake daukan nashi salam ko to shikenan a ce kuma kai sai ka yadda wani yayi kawai dai me ya hujjar ka na yin abin ko me ka fahimta ina ka samo abin da ka zo da shi din wani ma qala al-arabi allazi bala fil masjid irin abin da balaraban nan da yayi fitsari a masallacin shugaba yace Allahumma rahamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan yace Allah ka kai mar rahama ko shugaba rahama kada kai kowa rahama bayan mu da Allah wannan mutumin ba sahabi bane ba to shi ga mutane shi ya ce Allah ya mai rahama, yau shugaba rahama bayan shi da shugaba kada fa a ba kowa, kowa ya shi Kai ka zauna ai ya ballo mana ruwa. Yanzu wannan a matahin shi mutu za ma a gambo? Ka gani? Faƙali lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace laqad hajjarta wasi'an haƙiƙa ka tar da rahaman Allah wanda take mai yalwa. Za mu kwana anan. Abin da nake so mu fahimta. tafiya a cikin Allah daɗi gare ta. Mafificin abin da ake so mutane a su ba muhimmanci a rayuwar duniya in mutum na son ya nasara su ne abubuwan nan guda uku da na gaya mana zancen shehu Ibrahim ne, zancen shehu Tijjani ne, rabbi Allah anhu. Kakka zanna ba ka neman ilimi, kai tsaye ka sami ilimi. Ko baka zama malami ba, kada a lissafa haka cikin jahilai ta kowace fuska kowane malami yana da jahilci a wani bangare tunda ba wanda ya kewaye da sanin shari'a annabi alaihi salam amma dai ya zama abin da ya zama maka wajibi na ayyukan shari'a ka iya su ka ko dai ka daula tahi ka je makaranta ko ka je ka yi tambaya an gaya maka sannan ba sharadi bane cewa kowa he ya zama malami amma sharadi ne kuma kada ka zama jahili akan abin da shari'a ta farlanta maka ina fatan mu gane wannan saboda haka kowa ya nemi ilimi sannan kowa ya sana'a ka nemi kasabi ya zama kana da hanya da kake neman wani abu a kansa za ka ga duk annabawan Allah ba wanda bai sana'a ba dukkansu suna da sana'a za ga duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan dukkansu suna da sana'a za ga duk magabatan mu dukkansu suna da sana'a wani mu shehu tijjani yana da sana'a ko yana da dukiya da ake juya masa a harkar kasuwanci karkashin jagorancin shehu aliyu tamasu ne barada ibn shehu tijani ai an gane ko da jazubi shehu ibrahim dama kai ma an gaya maka akai ma ka san shehu yana da sana'a tunda ko dai baka san komai ba kan shehu ka san labarin gonar shehu eh ko wanda dace hannun Najeriya kowa ya je ya duka ya noma ciki ko to so da ka kada ka san na baka sana'a kuma ka kare na sana'a dan nema dai in Allah ya mata albarka sai kaga ana ta ci ana ban ana cewa to wani ko dodo gare dodon kenan wannan sana'a sannan ka kula da ɗariƙarka in baka wazifa ka je ka ansa wazifa ka rika lazumin sahe kana lazumin yamma kana wazifa kana zikirin juma'a idan kana yi kuma ka je ka yi tarbiyatul azkar ka gyara zuciyarka ko ka hau hanyar neman gyaruwanta zuwa ga Allah ko yawa shehu tijjanici shi ya an so daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi Ibrahim ba shi ya zo da tarbiyatul azkar ba a shi ya yada shi ya buda shi ya yanke hanya shi ya sauƙaƙe kuma shi ne jagoran da ke dauke da tuta sirrin lamarin ina fatan an gane wannan to idan mutum yayi wannan zai zanna lafiya zai zanna lafiya sannan kada ka yadda ya zama cewa kana lissafa wasu mutane kana hallaka su ka lissafa wasu kuma ka shirye da su da shirya da bata ba naka bane na Allah ne kai ma mafita kake nema to kakka yadda ka rika zama kana zagin mutane in ka ji wani ya zanna ya ne maka albarka ya zazzage ka ya zazzage ka ka gode ma Allah yanzu har darajar ka ta kai haka yanzu haka kai ma har ka isa zagi suka ce to alhamdulillah Allah ka gafarta mashi mu mun yi nan sai ka koma daki kai alawla ka dausar manka dama haka shehu ya ce kun himsa baitin wa atazil kullu wara la tastadif aqawilan wala mira ka zama dan yadda duwa dan kyallan cikin daki ka kaurace mata talakai to in kullum haka ba ta yiwo to ka rika samun wani lokaci yanzu kai a matsayinka na almajirin shehu tijjani tsakaninka da Allah ka taimaki kanka a cikin 24 hours awa 24 ba ka da awa kwara ɗaya da kake zannawa daga kai hai Allah kana salati kai kau ka ka tausaya ma kanka to 24 hours ɗinka zo kai mana lissafi akan me kike yi tsakaninka da Allah ka yi kanka adalci kuma sunanka almajirin shehu tijjani wani ya zo gurin maulinmu shehu tijjani ya ce ya shehu wallahi tallahi ɗariƙan nan ina jin daɗin ta amma dai da daddare ban samun yin komi wallahi ina kama buga bacci har asuba shehu tijjani ya ce ina carbin ka shi yace ba mu carbin ma tashi ka ka ba mu guri yace aje mana carbin mu ka ka ba mu guri wai ka san isara ce ai ba zama ake yi ba akramaka Allah kai mutanen baya ma ban zanna ba wannan zamanin namu wanda kafar ka ta farko da zaka fara zurowa daga gida akan saban Allah za ta jiro ai dole ai ta salati shi kuma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jakka ce tana ansa kowane irin nama ta anshi naman kare ta anshi naman alade ta anshi naman rago ta anshi naman jaki ta anshi naman saniya namomin su ne mutanen in mutumin kirke manzon Allah salati sai ne amfani idan su na bagari na bagari irin mu suka yi zai masa amfani idan koya kake kai mu manzo Allah salati zai maka amfani to kuma shikenan sai ka zanna kuma a matsayin ka na almajirin shehu Ibrahim kana jiwa abin da yake faɗi fa ma arafa al-ayyamu rab'i wa ma darasu ma ta muzakantu ahmad qadina kwanukan duniya ma ban san gidana ba in an tambayi ranar litini zuwa talata wai ina ne gidan shehu ibrahim wallahi ban sani ba saboda ban san inda ni ma ban san inda kwana zai kama ni ba ai gidanka shine inda kake kwana an zo za a same ka ko to kwanakin duniya ban san makuncin shehu ba kawai in aka fita aka danka ma aka yi nan to wallahi yadda Allah yi in yayi ta bai cewa zan dawo rana kaza ko nan da kwana kaza kawai Allahu a'lam alquran haka yake hmm? ka je ka duba cikin sayarwar kalbi ka ga yadda yake yawo yake ba mu labari hmm? qada'atu bi khara zahirati wa innani qada'tu al-qura wal mudina bal hajbala arumu rijal bari luna sarati dinihi ko wa abruzu lil jil al jadid misala yace na yanki manyan dazuzzuka na yanke alƙaryu, na yanke kokuna, na yanke manyan hanyoyi na shashallake da alƙaryu da birane, da kinkima kinkiman duwatsu duk na haya su, na cece duniya. A rumulin dalbari linusratu dinihi, ina neman yadda Allah don in taimaki addinin Allah ban zanna ba. Kuma domin in bayyana ma sabon generation, new generation, ‘yan yanzu ‘yan zamani in kwatanta musu misali yadda za su samu yadda Allah. sai kuma baka tashi kaje ko ina ba babban abin da ya yi shan wahalar ka a rayuwarka ka kiwarka ka danne ta da sahe ka danne ta da hantsi ka je gona ka dan karsa ka zaka ce ka gaji ka danne ta da daddare ka danne kai aikin kake nan sahi asabar da kake mata da za ta rama da ka shiga uku ka kiwar da ta shekara ishirin take lalacewa taka shekara ta biyar ta mutu kullum kana kwanci kuma a ce almajirin shi ka ce mu nan da gyara aka da mutane shau bai sanna ba shau bai da lokacin da lokacin shi lokacin Allah da manzan Allah ne kwance yake a kan gado amma za ka ga sakara yake ko yana karanta sayul buhari ko ana san tarbi ke rayuwa subuhu da shehu yake yi na karatun qur'ani to idan rana idan rana aka samu jama'a sun yi cunkoso ba a samu an yi ba sai sai a ɗauko mota a sa mata mai sai ya hau cikin mota sai shi a ta kewayawa da ita irin kamar zai ta yi unguwa din nan sai ya ta karatu cikin mota a shiga wannan lungu na dinin kabalaha a shiga nan a bi wannan hanya a gama a kewayo ta can a yi haka sai ya gama saboda jama'a ba za su bari a yi ba sai a ce to a dawo gida saboda kai ba za a zanna ake cin abubuwa ba ba ha'azan na ake cin abubuwa ba to haka kowa ya bakin kokarin shi kada ka zan bana ta wani ruɗa mutane ai an wuce maganan ma wai tarbi da rike shayi duk an wuce waɗannan maganganun ai an wuce nan wajen ai ai mas'alar wai ba ita bace ya kamata a riƙa gakkar tarbi ko bai kamata to ai wannan matsala ce ta yara yara ke wannan magana wallahi yara ke wannan magana ai karamin yaro shine wanda ke tattauna wai kai ko da yaushe a ganka da tarbi wannan magana ce ta yan yara malam wayoyinka nawa wani waya uku gare a lokaci ɗaya ya buɗe ƙaramar yana daddannawa kuma yana daddanna babban ita ma yana haɗa biyu to in dai baka haɗa sarbi ba ai ka zama ɗaya kawai yana nan garanti ko shi sada kai a'a wayoyin da banna da fargaza kawai muke alheran su kaɗan ne gurin mu a ɗan kira a ɗan yi zumunci alheri uku a tsiya goma sha biyu eh ba a taɓa zargin ka kullum inda za a ga ka ba da waya ba a taɓa zargin ka kan haka ba sai igiyar saduwa da Allah in dai tana hannunka azza ya firalla azza ya firalla aka dan taba kuma ai salati da Allah an wuce wannan waje jan an wuce wannan wajen saboda haka abin da ake bukata kenan a a akwai wani bawan Allah karatun ran nan na so in bamu an biyo karatu ya biyo ta irin wajen na so in bamu kissar shi sai na manta to yau ma na manta amma kuma ga lokacin sallah ya matso amma zan dan fara mana wato sai di ai kowa ya san shehu Umar al-Futi ko ah to akwai wani shehu ana ce mai shehu Maulud Pal shehu Maulud Pal shi shehu Maulud Pal wannan kisa za ta yi mana amfani shi shehu Maulud Pal shine shehu Ibrahim yake roƙon Allah su lukin shi wasu luka shehu Maulud Pal yace Allah ka bani irin suluki na shehu Maulud Pal shi shehu Maulud Pal shine malamin shehu Umarul Futi shine malamin ya to yayi karatu ne gurin ya akan abin da ya shafi ilimin zahiri na shari'a sai shehu Umarul Futi ta yi aikin hajji da ya je aikin hajji sai ya haɗu da shehu Muhammad Gali Abu Dalibin mai tambaye mulmin shehu tijjani din nan sahabin shehu tijjani ne da ya haɗu da shi sai ya anshi tarbiyya a hannun shi shi kenan da ya runni ya runni ya runni shi shehu umar futi ya samu abu alheri da yawa da ya dawo sai shehu molin palin sai ya gan shi ya ce ni ko na ga canji a tare da kai me ya faru ya ce ai akramaka Allahu a tahiyan nan tawa na ya haɗo da wani mutumin arziki kaji kaji kaji kaji abin da ya faru ya ce alhamdulillah ka samo mana ka samo mana ya ce to ai da ni malamin ka ne ko ya ce eh ni malamin ka ne ya ce eh ya ce to yanzu zan koma ɗaliban ka ni na koya ma wancan karatun ni kuma yanzu zan koyi wannan ilimin da ka an so sai ya tarbiya gurin shi ka taba ganin inda aka yi haka to saboda kyan shi ake ce shi yasa zaka ce udan yana cewa wasu luka shehu maulud fal Allah ina roƙonka ka bani suluki irin na shehu maulud fal suluki irin na shehu maulud fal almajirin shi ne wallahi ya dawo kuma ya zama shehin shi kuma shi ya zaɓa haka ba almajirin bane to dama almajiri ai bai da ƙaryan halin da zai ce shi malam ina so ka zo kai kaza ai ba zai haka ba a gani saka wannan shi ne siffofi misalai ne da ake tafiya a cikin Allah mai ba wasa bane abin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka Allah sayyidina Muhammad
ولك على خاتم لما سبق على سلاك بلاك إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدري ومقدار العظيم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين